wani bigire da Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙauna ya fi so kaf a duniya sama da masallatan da suke cikin wa'annan wurare wa'anda masallatai su ne wuraren da ake ambatan Allah mai girma da ɗaukaka a cikinsu yusabbihu lahu fiha bil gudu wal asali rijalun wasu mazaje suna yin tasbihi ga Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan masallatai safa da yamma la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah Allah ta'ala ce wayannan mutane wato kasuwanci da siye da siyarwa bai shagaltar da su bai dauke hankalin su gabarin ambatan Allah da tsayi da sallah da ba da zakka suna tsoron wata rana wadda zukata da idanuwa ke raurawa a cikinta lalle wannan a cikin wannan aya akwai bayani game da wata wazifa cikin wazaiful masjid masallaci guri ne na ambatan Allah maɗaukakin sarki to kaga ko shakka babu ba zai zama wani abun mamaki ba dan ya zama shine mafi ɗaukakar wurare shine mafi falalar wurare babu wani bigire da ɗan adam zai wayi gari a cikinsa a wannan duniyar da ya kai falalar masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam muslim ya ruwaito daga sahabi abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha garuruwan da Allah madaukakin sarki ya fi kauna su ne masallatai kamar yadda karashin hadisin wuraren da Allah madaukakin sarki ya fi ki a doron ƙasa su ne kasuwanni lalle ubangiji ta'ala ya ɗaukaka al'amarin masallaci ya girmama matsayin masallaci bal ma ya jingina ɗakuna irin na masallaci zuwa gare shi ya ce ɗakunansa ne wa'yannan masallatai Allah ta'ala ya jingina su zuwa gare shi a ce masallacin Allah masajidullah ko masjidullah Allah ta'ala ya jingina wannan gini na gurin ibada zuwa gare shi don karramawa da kuma girmamawa Allah maɗaukakin sarki ya ce innama ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda yake raya masallatan Allah shine kawai wanda ya imani da Allah wanda ya imani da ranar lahira wanda yake tsaye da sallah wanda yake bada zakka waɗannan rukunin mutane su ne waɗanda za ga suna da kyakkyawar alaƙa da masallaci kuma suna ƙoƙarin raya masallaci su raya shi da ibada su kuma raya shi wajen gyara shi da tsaftace shi da fitar da dukkan abin da bai dace ba a cikinsa ubangiji ta'ala yana cewa babu mafi zalunci wane ne mafi zalunci sama da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a cikin masallatan Allah ya ku yan uwa lalle Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayin saraya masallatai da kuma giggina su ba gina su bane kadai ake da bukata a gina a kuma raya galiban ana daukar janibi na farko a bar janibi na biyu ana samun bayin Allah ko dai a matsayin ɗaiɗaiku ko a matsayin jama'a su haɗu su gina masallaci amma kuma rayar da masallacin wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu jawo hankalin junanmu a kai shine Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa bayansa imaratul masajid raya waɗannan masallatan kowane masallaci a ganshi rayayye ne bai mutu ba waɗanda suke kewaye da wannan masallacin alhakin raya shi yana rataye ne a wuyansu da kuma ginawa Allah maɗaukakin sarki yana cewa fi buyutin anis adin Allahu an turfa a cikin ɗakuna na Allah masallatai Allah maɗaukakin sarki ya yi izini an turfa a ɗaukaka su a gina su gini mai inganci a tsabtace su a kula da su a ɗauki masu ɗaukan nauyin ko waɗanda za su dinga tsabtace su ko da abin ya kai na a dinga biyan su don su dinga gyara wurin da musulmi ba shi da wani bigire da ya fi shi falala a doron ƙasa wajibi ne yadda muke tsabtace wuraren sana'o'inmu muke tsabtace gidajenmu to mu sa masallatan da muke zuwa mu gana da Allah maɗaukakin sarki mu gaya wa Allah bukatunmu da matsalolinmu wajibi ne mu sa su daga cikin wuraren da ya wajaba mu gyara mu tsabtace su lalle Allah maɗaukakin sarki ya ba da shaida ta imani da shiriya ga masu raya masallatai rayawa da aljihu rayawa da ibada Allah maɗaukakin sarki ya ce kawai mai raya masallatan Allah shine kaɗai wanda ya imani da Allah ba za ka taɓa samun wanda bai imani da Allah ba ka ga yana ba da gudunmawa wajen rayuwar masallaci sai wanda ya imani da Allah sai wanda ya yarda bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa wato akwai lahira sannan yana tsaye da sallah to kaga yana da alaka da masallaci yana kuma ba da zakka kuma ya zamto bai tsoron kowa sai Allah Allah ta'ala ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin tabbas waɗannan suna daga cikin shiryayyu Allahumma ja'alna minhum Allah madaukakin sarki ya tsara ya kuma ainihin wato shirya lada mai girma da falala madaukakiya akan gina ainihin wato masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim yana cewa man bana lillahi baitan bana allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna saboda ɗaukakar matsayin wannan guri Allah maɗaukakin sarki ya umarci badaɗinsa annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Ismail ya ce su gina masa ɗaki su gina masa masallaci su kuma ɗaukaka harsashin ginin wannan masallaci Allah ta'ala yana cewa ka tuna lokacin da yarfa Ibrahimul qawa'id annabi Ibrahim yake ɗaga harsashin ginin ɗakin Ka'aba da shi da ɗansa Ismail suna yin wannan gini suna inganta ginin suna kuma yin addu'ar rabbana taqabbal minna ya Allah ka karɓa mana wannan aiki da ka samu aiki mai mahimmanci na gina ɗaki cikin ɗakunanka lallai kai mai ji ne kuma masani ne ya ku bayin Allah lallai raya masallatai wanda Allah ta'ala yake yaban masu ya kuma faɗi irin garaɓasa da gwaggwaɓan lada to wannan ya ƙunshi wato raya masallatan ya kunshi gina su ya kunshi kula da su da ba su kariya a gina masallaci a samar da kuma wasu auƙab da za su kula da masallaci galiban abin da ya fi faruwa musamman a yankunan mu ana gina masallatai amma ba a samun kuma wani abu da zai ci gaba da kula da masallatan shi yasa kullum masallatai cikin bara ake cikin maula ake kuma duk da barar da maula wani lokaci kana iya buɗe akwatunan masallatai kaga abin da mutane suke sanyawa da wahala ya iya kula da masallacin irin yadda ake da bukata amma in aka ce an gina masallaci an kuma gina wasu shaguna ko an gina wasu abubuwa waɗanda za su dinga kawo wa masallaci ɗauke wajen kula da shi to wannan duk yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da raya masallaci a gina shi a ba shi kariya a kuma gyara shi domin wannan ita ce wasila hanya wadda ake nufi ta wa'annan wato wa'annan wuraren ibada domin mutane masu raya wa'annan masallace masu ibada a ciki su samu natsuwa da kwanciyar hankali wajen bautawa Allah wajen yin sallah wajen yin zikiri wajen karatun alkur'ani wajen yada ilimi da wani haka cikin ayyukan da'a da kuma launi daban-daban na kyawawan ayyuka da ibadu na neman kusanci zuwa ga Allah wanda dukkaninsu ana yin su ne a wa'annan muhallai a waɗannan wurare masu tsafta ya ku yan uwa musulmi na daga cikin mafi mahimmancin haƙoƙin masallatai a wuyan al'umma al'ina ya biha kulawa da masallaci ta tsihiran wajen tsabtace shi wa tanzifan da tsarkake shi wa tsiyiban da ƙamsasa shi ba dukkan musulmi ne suke kula da wannan ba ga masallaci kam an gina shi ya ake share shi baka da masaniya ya ake kula da banɗakunansa baka da masaniya ya ya za a samar da yanayi na ainihin gulab ya mutu fanka ta lalace lasifika ta tsaya ya ake samar da wannan al'ummar musulmi galibi ba su da ruwa da wannan shi kansa wani lokaci wanda ya gina masallacin to yakan kau da kai ga barin waɗannan abubuwan kila ya kau da kai ne don sauran al'ummar musulmi su yi musharaka da shi wajen wannan aiki na alkhairi da yayi wajen su dinga kawo ɗauki don waɗannan ƙananan abubuwan su kuma su zamanto ba sai an koma zuwa gare shi ba amma galibi za a ga in an ce an gina wane ne ya gina to ana sa ran gulab ya mutu ya zo ya sa ana neman tsintsiya ta share masallaci ya kawo ana neman omo ko aizal da za a sa a banɗakuna ana jira ya kawo wannan yana daga cikin raunin tunani kuma kamar ba mu yadda cewa wannan wuri yana daga cikin mafiya ɗaukaka in ku har yana cikin mafiya ɗaukaka jibinta sana daga cikin abin da zai ɗaukaka ka don haka daga cikin kula da masallaci akwai tsaftace shi akwai tsarkake shi akwai kamsasa shi kuma duk wa'annan abubuwan suna buƙatar kuɗi kayan tsaftan nan omo kilin aizal da sauran makamantan irin waɗannan ana da buƙatar su abubuwan da suka shafi kamsa masallaci ana buƙatar turarurruka masu kamshi irin wanda muke amfani da su a cikin gidajenmu mu dinga kawowa don a kamsasa irin waɗannan wuraren ibada don duk wanda ya shigo ya fahimci cewa ya shigo wani guri da akwai nutsuwa ta musamman a gurin da ya zo ne don ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci badaɗinsa annabi Ibrahim ya kuma umarci ɗansa Ismail da su tsarkake ɗakin Allah daga dukkan abin da bai kamata ba a ganshi daga a ganshi a masallaci a tsaftace masallaci daga dukkan datti a tsaftace masallaci daga shirka a tsaftace masallaci daga bid'a a tsarkake masallaci daga saban Allah a tsarkake masallaci daga surutai waɗanda ba su kamaci masallaci ba a kuma tsarkake masallaci daga kazanta da datti da ainihin wato najasa Allah madaukakin sarki ya ce mun yi umarni ga Annabi Ibrahim da annabi Ismail muka ce da su an tsahira baitiya kaga wannan yana nuna ma ɗakin Allah yana buƙatar tsafta wuri ne wajen dandazon jama'a wajen taruwar mutane musamman ban ɗakunan masallatai akwai takaici sosai ga wanda zai san yake da alaka ko yake da masaniyar abin da ke faruwa a ban ɗakunan masallatai galibi za ga mutum ya shiga ya ga guri a gyare a tsaftace ya je ya lalata kuma ya fito ya tafiyarsa ko ya shiga babu ruwa ya biya bukatar sa maimakon ya fito ya nemi ruwa ya je gyara sai ya tafiyarsa galibi in kana shiga wuraren ban kama ruwa da wuraren ban ɗakuna na masallaci abin sai kai kwalla ka rasa wai mutanen da suke ta'ammuli da waɗannan anya mutane ne ma'abota hankali kuwa anya akwai lura anya mutum ya san a inda yake kuwa ban ɗakunan babu kula to idan aka ce babu kayan tsaftace irin wannan wuraren ga kuma irin al'ummar da ke ta'ammuli da irin wannan banɗakuna ya kake tunani za a wayi gari kana nan cikin masallaci ka dinga jin tsami da zarni da wari yana shigowa ina natsuwa da za ka iya samu a cikin gurin ibadar da yake tattare da ƙazanta yake tattare da wari da tsami da waɗan abubuwa marasa daɗin ji da haka yan uwa yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da annabi Ismail wajen ginin ɗakin sai ce to kuma su bayan sun gina an tsahira baitiya ku tsarkake ɗakin nan nawa litta'ifi na saboda masu ɗawafi wala akifi da masu itikafi war ruka'i sujud da masu ruku'u da sujada kaga kenan ana gyara masallaci ana tsaftace masallaci dan ni da kai da mun shigo gurin ibada mu samu wata natsuwa ta musamman dan ganawa zuwa ga Allah kar ya zamto na shigo masallaci Allah Allah nake zafi yayi yawa ga zarni ga wari ga wani hamami yana busawa Allah Allah nake in tsinke wannan munajati da nake yi da Allah maɗaukakin sarki saboda yanayin bai bani natsuwar da zan iya dadewa a cikin wannan ibada ba yalle in uwa bayan Allah mu gane haka daga cikin manufa ta tsarkake masallatai ana yi ne i'anatul muta'abbidina fiha dan a taimakawa masu ibada a cikin waɗannan wurare ainihin wato na ibada ala ta'atillahi fiha su ci gaba da samun natsuwar bautawa Allah a ciki yana daga ɗaukaka sha'anin masallatai wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ya yi wasiya a cikin littafinsa an tunazzafa masajid a tsabtace masallatai wa an tutahhar a tsarkake su wa an tusana anin najasat a tsare su daga najasa hatta za mu karanta a gaba kaɗan ba wai iya masallaci ba farfajiyar masallaci har da wuraren da suke da makwabtaka da masallaci kwatamin da ke da alaka da masallaci wajibi ne al'ummar da suke da alaka da masallaci su zamto suna share su kar a samu kwanciyar ruwa kar a samu cunkoso kar a fito da shara a batta ga masallaci ga kwatami an ɗebo gefen masallaci wannan yana daga cikin abin da yake abin kyama wanda musulunci yake so mu kyamace shi game da wa'annan wurare namu na ibada lalle mu tsarkake su daga duk dukkan wani ƙazanta ƙazantacciyar magana da kuma ƙazamin aiki annabi sallallahu alaihi sallam ya ce wa wani balaraban ƙauye da ya zo ya fitsari a masallaci ya ce bawan Allah tunda akwai rashin sani akwai jahilci akwai nesa da ilimi akwai ƙauyanci tattare da shi ya ce wa'annan masallatai da kake ganin ana gigginawa a unguwanni a garuruwa na musulmi lallai wani abu na irin wannan fitsarin wani abu na tsadda yau wani abu na kaki a tofar wani abu na ƙazanta baya cancanta da dacewa ko kaɗan da irin waɗannan wurare na ibada wa'annan wurare fa an gina su ne musamman dan a ambaci Allah dan ai sallah dan ai karatun alkur'ani dan haka ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe game da sha'anin ƙazanta ga mutumin da shi bai ba da gudunmawa wajen gyara masallacin da tsaftace shi ba shi gudunmawan ma da ya yi kawo datti da ƙazanta ya cikin masallaci ya kira mai yankan farce cikin masallaci a yanke ya share ke a cikin masallaci ya watsar ya ci gyaɗa a gefen masallaci ya tafiyarsa wannan shi irin gudunmawar da ya bayar kenan a madadin ya ga karan ainihin wato rake ko ya ga bawon gyada ko ya ga takarda ko ya ga leda fiyo wata a masallaci ko gefen masallaci ya dauke a shine zai zo ya sha ya jefar da ita a gurin da abin da Allah zai yi masa da haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe game da ainihin wato kazanta a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albusaq kaki ko yawu ya taru a bakinka ka zubar a cikin masallaci manzo Allah ce khati'atun laifi ne ba dan kankani ba ai dhanbun wa ithm kafara in kana so a kankare ma maza ka wanke wannan kazantar ɗauke abin kazanta ko kayan datti da ka ajiye ɗauke shine kafara in ko baka ɗauke ba zunubin yana nan wannan yana ƙarfafa mana muhimmancin nesantar da masallatanmu daga dukkan wani datti ko kazanta wannan ya kunshi masallatan kansu da farfajiyar masallatan da abin da ke da makwabtaka da masallatan min dauratul miya na magudanar ruwa da suke kewaye da masallaci wajibi ne su ma ya zamto in an ga kwata ta cika ko kuma ruwa baya tafiya kusa da masallaci a samu wani bayin bawan Allah ko wasu bayin Allah ko da kansa ko ya biya kuɗi ya ce a gyara wannan sabida kwata ce da take kusa da masallaci wannan yana daga cikin wanda ya raya masallaci ba wai sai cikin ƙwaryar masallacin ba ya ku bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tsabtace masallaci ya kuma tsarkake masallaci kamar yadda hadithi ya zo cikin Bukhari daga Abi Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga kaki a alƙiblar masallaci da kansa ya ɗauki wato abin nan tsingaro ko dutse ya kankare wannan majinar ko wannan kakin da ya gani wani ya kwalbana a jikin bangon masallaci akwai ƙazanta sama da wannan ka rasa bangon da za ka iya tofa wa yawo sai bangon masallaci ka rasa gurin da za ka yi bal ka dinga ruba bangon sai bangon masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki ya sa dutse ya kankare sannan ya ce ya hana daga yau mutum ya yi kaki ya tofar a gabansa ko a dama da shi a cikin masallaci ya ku yan uwa musulmi na daga cikin irin kulawar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bawa masallatai wajen tsarkake su da kamsasa su da tsabtace su ya ba da kulawa ya nuna kulawarsa ga leburori ma'aikatan da suke kula da masallaci galibi an ɗauka wani mutum ne wanda ke ba shi da daraja ba shi da kima ba shi da ainihin wato wata martaba tunda ba wani abu yake kawai sharan masallaci ke wannan mutum mai sharan masallaci za a ga galibi ba ma ɗaukansa a matsayin wani aiki ne muhimmi gagarimi da ya kamata mai wannan aikin a dinga jinjina masa ana girmama shi a'a bal muna ganin mai sharan masallaci wani kaskantaccen mutum ne mai yin wani aiki wanda aiki ne wanda bai zo wanda bai kai ya kawo ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim mace ce take sharan masallacinsa ta rasu cikin dare sahabbai suka ga to mace ce mai sharan masallaci ba wata mace ce fitacciya ba sannan kuma ga dare yayi ba sai an taso annabi ba sallallahu alaihi wasallam karkashin haka kawai sai suka yi mata sutura suka je suka binne ta annabi yana bibiyar sahabbansa yana bibiye da mutanen da suke tare da shi ashe ya lura da cewa wannan mata bai ganta ba yace ina wannan mata aka ce ta rasu jiya da daddare ba ku gaya mun ba a ya ma'aikin Allah gani muka yi dare ne kuma fa mai sharan masallaci ce ya ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ku tashi gaba daya ya tashi sahabbansa yace dulluni ala qabriha ina kuka binne ta ku nuna mun kabarinta annabi ya nuna wata martaba da wani ainihin wato digirin girmamawa ga duk wanda yake yin hidiman masallaci kiran sallah yake a'a sharan masallaci yake wa'annan wa'anda suke jibintar al'amarin masallaci ba ƙananan mutane bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata sallah an binne ta an mata sallah akwai liman sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani liman ne wanda ya sallace ta fiye da sallar da annabi ya mata annabi ya taso sahabbansa gaba ɗaya du aka tafi ina kabarin ta yake aka yi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin ta ya mata sallah dan ya nuna kula da masallaci babu kaskanci a cikin sa ya ku ƴan uwa musulmi kulawa da masallatai na daga cikin girmama wuraren ibada na Allah Allah ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama wuraren ibada na Allah yana daga cikin girmama wuraren ibada dukkan abin da bai dace da irin wannan gurin ba kar ka bari dan uwa kar kai kai kar kuma ka bari ayi yana daga cikin wato duk wanda ya zamto yana girmama wuraren ibada na Allah madaukakin sarki Allah ya ce fa inna hamin taqwal qulub yana daga cikin mafi takawar zukata alama ce ta mutum ya kai matuƙa wajen takawa ka ganshi yana girmama wuraren ibada irin masallaci na daga cikin girmama masallatai a tsare su a ba su kariya daga dukkan abin da bai cancance su ba daga cikin irin abin da zai iya ma cutar da mutanen da suke ibada a ciki da kuma abin da zai samar da wata manufa sabanin manufar da ta sa aka gina masallacin don haka ne annabi don haka ne hani ya zo daga wato kada a yi dukkan abin da zai cutar ko ya gurɓata ibadar masu ibada a cikin masallacin imam muslim ya ruwaito hadisi da imam al-bukhari kai imam al-bukhari da muslim hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa kai ya zo masallacin mu zaka cutar da masu sallah ka ci tafarnuwa tana tashi karka zo masallaci haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ka ci albasa karka zo masallaci ka ci lawashi karka zo masallaci ka ci wani abu wanda yake yana da wari karka shigo masallaci baka yi wanka ba kana tsami kana tashi karka zo masallaci hammatakka tana gumi karka zo masallaci ka yi leburanci ka, ka wuni kana leburanci kuma ka faɗo masallaci a haka kana bakanike da dattin ainihin wato kanikanci da maiƙon mai kuma ka haɗo cikin masallaci lalle wannan yana daga cikin abin da za ka kawo barazana ga natsuwa ta ibadar masu ibada a cikin masallaci shi sa aka ce kai kadai kar ka lalata wa mutane tsari ka lalata wa mutane ibada baka kintsa zuwa masallaci bai zaman ka a gida wanda larura ta sa ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa annabi ya ce kar ya zo mana masallaci wannan yana ana iya riskar da dukkan wani abu wanda yake mai wari mara daɗi kamar taba bai ba didi ba ne mutum ya sha taba sigari kuma ya faɗo masallaci lalle yana daga cikin tsarkake masallacai ya ku uwa bayan Allah shine mutum shi kansa wanda zai zo masallacin ya yi dukkan mai yiwuwa in zai zo masallaci ya ga ya yi kwalliya ya ga ya samu turare gwargwadon iya wadatarsa da halinsa ya ga ya fesa wannan yana daga cikin duk wanda ya zo a same shi ya yi wanka ya sa iya kayan da Allah ya hore masa ya kuma fesa turare akalla yana kamshi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku ‘yan adam ya ku ‘ya'yan adam ko zuzi na tako ku ci ado ku yi wato ku riƙi ado inda kulli masjid a wajen kowane masallaci ba iya na juma'a kaɗai ba har kamsu salawat sai riga da kake sa kana bacci ta yi datti wajen sati sati biyu ga gumi ana yi ga shi duk ta yi sufurin ko guga ba ta samu ita ce rigar zuwa masallaci aka rama kallawo anya ko ka girmama masallaci za ka je ɗaurin aure za ka sa kaya mai kyau za ka je kaza za ka sa kaya mai kyau masallaci shi iya rabansa wata jallabiya ce wajen shekara ta goma sha biyu kana sawa kuma ba ko da yaushe take samun wanki ba ta yi datti ta yi wari babu guga ita ce shine rabon masallaci lalle yana daga cikin tsarkake masallaci da raya masallaci to kulawa da sauran masallatai gaba daya ba iya na unguwarku ba ba iya naku ba da ke cikin birane da unguwanni da ƙauyuka kai har masallatan da suke kan hanya suna da haƙƙin a bada kulawa domin galibi na kan hanyar su ne ma wanda kulawar da raya su da tsaftace sun ba a cika samu ba da haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani game da masallaci a gurguje masallatai ɗakuna ne na Allah wanda duk yake son Allah ya so masallaci duk wanda da gaske yana son Allah to ya so masallaci kuma bayan ya so masallacin ya yawaita ziyartar masallaci din domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala ya zo masallaci ya kawo Allah ziyara duk wanda ya alwala ya zo masallaci Allah ya kawo ziyara manzon Allah ya ce haqqun alal mazur haƙƙi ne akan wanda aka kawo wa ziyara an yi kuri maza'ira ya karrama wanda ya kawo masa ziyara don haka ka cancanta Allah ya karrama ka don ka kawo masa ziyara to da haka in za ka kawo Allah ziyara ya kamata ka kyautata shiga ka kyautata yanayi ka zo cikin yanayin da lalle za a ga wanda ka kawo ziyara din akwai karramawa da girmamawa daga gare ka wannan hadisin shak albani ya inganta shi lalle yana daga cikin ayyukan alkhairi tsayuwa da kulawa da masallatai da gyara masallatai da dukkan abin da suke bukata na harkar plumbing sibaka lokaci za ga an samu blockage famfo yana zuba ko kuma ya kari kan famfo ya kari ko toilet ya cika ana so a kwashe shi ma sai an zo an yi ta mutane bayani a taimaka a taimaka wannan duk yana daga cikin raya masallaci abin da ya shafi harkar banɗakunan masallatai matsaloli ne birjik a wannan wuraren kuma ana da bukatar mutane su dinga kai tallafin su gurin yawanci mun fi damuwa da nan cikin masallaci banɗakunan masallaci suna da alaka da masallaci da haka za ka ga wani lokaci abubuwa irin waɗannan ana samu magudanar ruwa ba ta tafiya da sauransu ka nemo plumber ya zo ya gyara shi ma yana cikin raya masallaci da kula da tsaftar su annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa an bujiro min ayyukan lada na al'ummata ayyukan lada na al'ummata manzon Allah ya ce an bujiro min da su har kazanta leda piyota wato abin rake a'a wata kazanta da wani ya gani a masallaci ya ɗauke ta ga bata dace da masallaci bai fitar da ita manzo Allah ce har wannan aikin sai da aka nuna min wani babban aiki ne cikin al'ummata da aka dan uwa kai gaggawa mana in kaga abin kazanta kai maza maza ka ɗauke kada wani kai riga ka shi ya rabauta da ladan kai kuma ka tafi a haka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon raya masallatanmu da ibada ka ba mu ikon raya su wajen tsaftace su da gina su da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka biya bukatunmu na alkhairi wannan zafi Allah ka sassauta mana Allah ka ba mu damuna mai albarka